الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر هدو لوة الرجب شكرا دبو بيو دا أشرين دا دبو دا دا دلي هدو دا أربعين دا شدا wanda ya dace da hudu ga watan daya shekara ta 2025 darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka na fiƙihu mai suna matnul akhbariyi wato matanin babban malamin nan da ake wa nisba da al-akhbari al-akhbariyu darasin da ya gabata mun shiga cikin fasuli da yake magana akan taimama kuma za mu tashi akan farillai na taimama farillai na taimama inda ya ce wa fara'idu tayammumi mun gan shi ko? to farillan taimama ga su malam zai kawo wanda sun kai kusan bakwai ko takwas duk sanda za ka yi taimama to wajibi ne ka kula da su kamar yadda ya gabata taimama ita ana yin ta ne saboda larura ta rashin ruwa ko kuma rashin iya amfani da su ba ka iya amfani da su saboda larura ta rashin lafiya to sai ce wa fara'idu tayammumi farillan taimama an niyatu na farko shine niyya wajibi ne kai niyya wajibi kai niyya to illa taimamar kashi biyu ce akwai taimama da za ka yi don ka ɗauke hadasi babba shine janaba niyyar saraban a babin taimama ke akwai taimama da za ka yi don ɗauki hadasi ƙarami fitsari ko kashi ko rihi shi kuma nashi niyyar saraban ba guda ba ne in hadasinka janaba ne to wajibi kamar da zai faɗa a cikin karatu wajibi ne sai kayan niyyar wato ita janaba ɗin tunda niyya kashi biyu kashi uku ce ko kuma mataki uku ce ko dai an tanwiyar an tanwiya alfarba ka kudurta cewa wannan abun farilla ne da za ka yi da Allah ya ɗora ma ko kuma ka yi niyyar alistibaha alistibaha ta makana alhadasu mani'an to ɗayan biyun nan shi za ka yi a niyyar taimama ta ɗauke janaba yawwa saboda haka ba za ka yi niyyar ɗauke hadasi ba saboda a wurinsu kamar yadda muka faɗa taimama ba ta ɗauke janaba su a wurinsu ko kaya taimama har yanzu kana nan da janaba ba inda ma dai shari'a ta yi ma uzuri saboda larura saboda larura in kuma hadasinka karami ne bauli ne ko gaɗi to sai ka yi niyya ɗauke shi eh shi wannan za ka iya ɗaukan fuskokin guda uku ko dai an tanwiya alfarba ko an tanwiya istibaha ta makan alhadasu mani'an eh ko kuma an tanwiya raf alhadath akbar eh asgar an tanwiya raf alhadath akbar to sai ce wasa'idu tahiru farilla na biyu shine samun sa'idi wanda yake tsahiri idan ce as-sa'id shine kullu ma sa'ada ala wajhil ardi duk abin da yake ya taso a saman ƙasa to sunansa ne sa'id yawwa sawa'un bisa doron ƙasa yake ko ko gina aka yi aka tono shi sun ce in dai ba zinari da azurfa ba su ma saboda sharaf ɗinsu da ɗaukaka su to su ne kawai ba za a ce ka yi taimama a kansu ba eh amma in ba su ba duk wani abu da ya shafi ƙasa ko yake haɗe da ƙasa to shi kenan za ka yi taimama a kansa kamar da zai faɗa kuma an ce a saidu abin da ake nufi kenan saboda haka Allah ya ambata fatayammamu sa'idan tayyiba eh da Allah ya ce fatayammamu turaban tayyiban to kaga anan dole sai turda dutsi ya fita hmm? ya fita ba za ka yi taimama a kansa ba haka abdubu shine dutsi yayi haka abdubu laka ita ma ta fita ba turab ce to amma saboda yalwa ta shari'a sai Allah ya ce sa'idan saboda duk waɗanga abubuwa su shigo saboda tsarin ƙasa akwai inda za ka je babu turab ɗin babu laka ne akwai inda za ka je duwar wasu ne to ya za ka yi akwai inda za ka je abubuwa dai ga sunan daban-daban to a tsahir shi ne tsayiban ɗin da Allah ya ammata da kansa sai cewa masul wajihi farilla ta uku shine shafan fuska wajibi ne ka shafi fuska gaba ɗaya inda dai ka san kana wankewa wajen alwala to in ka zo taimama shi ma sai ka shafe shi ba tare da ka bar lum'a ba don akwai lum'a a taimama shi ne barin wani wuri wanda baka shafa ba to kaga taimama ka bata cika ba kenan eh wa mashul yadaini ila alku'aini haka farilla ne shafan tafin hannu zuwa wuyan hannu shi yake farilla ya shafi tafin hannu ciki da baya zuwa wuyan hannu an gane ko? wa darbatul ardi al'ula da shafan ƙasa na farko eh aka sukan yi amfani da abdarbu ba ana nufin ka buge ƙasa ba ana nufin mashul ardi an yi amfani da abdarbu ne saboda kada ka yi ƙyanƙyamin ƙasa ɗin walfauru da kuma yin taimama ɗin nan ko kuma da bibiyar farillan nata jeran tasu ba tare da rarrabewa ba ko kuma a alfauru da yin taimama ɗin nan a lokaci ɗaya ba tare da ka shafi wannan gaba ba sai ka tsaya kana surutu ko ka je ka yi wani abu ko ka ansa waya sannan daga baya ka dawo ka ce ka ci gaba shine alfauru an gane yawwa jeranta shafan inda aka ce ka shafa wadda hulul waƙati sannan farilla ta gaba shigar lokaci su a malikawa ba a taimama sai lokacin sallah ya yi idan ka yi taimama don ka yi sallah kuma sallar lokacin ta bai zo ba to taimama ka ba ta yi ba sharaɗi na gaba wata saluhu bis salati kuma sai an sadar da ita da sallah kana yin ta kai tsaye ka yi sallah ba tare da ba da wata tazara ba tsakanin taimama ɗin da yin sallah ne kenan ko da lokacin sallah ya yi tukar ka yi taimama ɗin sai in ka tashi yin sallah ɗin shi yasa sai ga suna ɗiba ƙasa su shiga masallaci da ita suna taimama sai ga sai kaga sun abin nan sai kaga sun tayar da sun yi ƙoƙarin yin sallah to hujjan malikawa a nan suka ce da Allah ya zo bagana akan alwala ya ayyuhal lazina amanu idza qumtum Allah ya ce ila salati fagasilu kaza kaza kaza to da Allah ya zo alwala sai Allah ya ce in kuka tashi yin alwala abin nan sallah in kun tsayu ko yi nufin tsayuwa don ku yi sallah to sannan za ku yin alwala suka ce to sai aka samu dalili na sunna ya yi nuni kan cewa ashe ana iya yin alwala ko lokacin sallah bai ba sannan ana iya yin alwala kuma ba dole a sadar da alwala ɗin da sallah ba sai suka ce to ita alwala ta fita da nasi amma ita taimama tana nan tunda cewa aka yi iza qumtum ila salati to baka tashi yin sallah ba don me zaka yin taimama eh lokacin sallah bai ba don me zaka yi taimama to kun ji kun ji nasu dalili su abinda suka kafa hujja da shi kenan eh abinda suka kafa hujja da shi kenan an gane? yawwa sannan daga cikin dalilin su suka ce saboda taimaman nan ba wai ɗauke hadasi take ba ba ta ɗauke hadasi sau da haka ba abu ne wanda za ka yi ya ɗan ja lokaci da sauransu ba hata in suka ce tana ɗauke hadasi a malikawan suka ce iyaka sallame sallah ne kana sallame sallah to hadasinka ya dawo hadasinka ya dawo eh saboda kana nan mai hadisi eh to amma akwai wasu daga cikin malika suka ce a ba sharadi ba ne kana iya taimama kamin sallah lokacin ta ya shigo kuma ba lalle ba ne in ka yi taimama ɗin dole dole sai ka sadar da ita da sallah akwai ibn sha'ban al-maliki shi fahimtarsa kenan sai wasu suka ba da amsa cewa ai in mun kalla ita taimamar an kawo ta don ta zamo badali ga alwala to asali kuma duk abin da ya shafi alwala ya shafe ta to tun da ya halatta ai alwala kamin lokacin sallah ya shigo to ita ma taimama ya halatta a yi ta kamin lokacin ta ya shigo sai in mun samu nassi tun da an kawo ta ne saboda alwala sai an samu nassi daga baya wanda zai zo ya ce a'a taimama ga yadda za a yi ta to ko ba a samu ba e, to sai a bata hukuncin alwala kawai sai suka ce to kana iya yin ta kamin lokaci ya yi kuma ba dole in ka yi ta sai ka sadar da ita da sallah ba tunda babu dalilin da ya nuni kan haka e, wancan istinbadi ne suka yi wasa'idu to me ake kira da as-sa'idu sai ce huwa turabu shine turda wa tsubu da laka ko tubale da ake gini da shi ko kunku ko bulo na laka shi ne atubu wal hajaru da dutse wasaliju da kankara ta ruwa e, can da har yanzu ma wasu wurare zaka gan aka yi ruwan sama to in suka sauka a wani wuri ko da safe aka wayewa sai kaga sun koma kankara a saman itatuwa da duwatsu da sauransu da irin wannan kankara ana iya alwala da ita ana iya alwala da ita wal khadu da cabo shi ma cabo ana iya alwala da shi kamar ƙasa ko laka a ruwan sama ya sauka sai ta jiƙe kaga ba dole sai ka nemi busassan ƙasa ba kenan ƙasa ko mai sanyi ana iya taimama da ita ana iya taimama da ita wani hau zalika da makamancin haka irin su yashi da bai ambata ba an raml irin su asabika irin su al'ajurri al'ajurru wanda bai ambata ba to duk sun shiga cikin wani hau zalika to anan malamai sun yi saɓani shin a da ya ce wasa'idu huwa turabu shi ita a turabu ita ce asali wajen taimama shin ko akwai waɗancan eh, ko akwai ta kana iya taimama ga waɗancan ma'ana ko da kana da turɗa kenan za ka iya zuwa ka yi taimama ga tubale ko ƙunƙu ko bulo na laka ko dutse ko ƙanƙara wadda ruwa ko raɓa ta tarar ta koma ƙanƙara ko caɓu to anan shi ma malamai sun yi saɓani a kai malam ashahabu ya ce in akwai turɗa bai halatta ba malam ashahabu ya ce in dai ga turɗa ka yi taimama da dutse ko tubale to taimama ka ba ta yi ba shi kuma ibn habibin ya ce a ta yi sai dai ka yi khilaful aula ba haka an ka so ba abin da aka so ka fifita turɗa akan waɗannan akan waɗannan da aka ambata an gane? eh ka fifita turɗa akan waɗannan da aka ambata eh ƙauli na uku kuma a da turɗa ɗin da attubu ɗin da alhajaru da asalju duk hukuncinsu ɗaya ba bambanci tunda Allah ce ya fata yamma musa idan tayyiba to shi yasa shi malam mai ahadari yana karkata zuwa ga wannan fahimta shi yasa da yazo sai fassara maka abin da ake kira da as-sa'id ya ce maka akwai at-turab akwai at-tub akwai al-hajar akwai al-khadkhad duk sun shiga cikin as-sa'id shi kuma Allah bai ce fatayammamu turaban ba ba haka Allah ya ce akwai bambanci tsakanin as-sa'idu da at-turabu as-sa'idu daban at-turabu daban as-sa'idu a'ammu yafi gamewa sai sa suke fasara kullu ma sa'ada ala wajhi al-ard wala yajuzu baya halatta bil jissi ayi taimama da dutsen da ake kira al-jissu dutse ne da ake samu cikin ƙasa in aka ƙona shi ga wuta to wanda yake ba da dama ana iya gini da shi yana iya riƙe gini saboda yana da ɗauri sai ka gan shi kamar karmata ko haka eh to sai ka ga ana amfani da shi wajen abin nan wajen gini to amma in aka tono shi ga ƙasa ba zai bayar da wannan amfanin ba an gane sai an ɗan kamar soya shi haka idan soya shi ake ba a gasa shi ba gasa shi ake ba a dafa shi kai ce wadda ya almatubuhi to ba wai yana nufin wai a sa shi cikin tukunya ita da huwa ba a cikin wuta aka sa shi ko saman abin nan saman waya sai a ɗora shi sama in wutar ta abin nan ɗin shi kamar yadda dai ka san ana gashin nama to haka ake masa eh dutse ne to in aka yi wannan to wannan sai ya ba da dama sai ya zan idan aka dake shi sai ya ba da wannan chemical ɗin ya zaina da ƙarfi da ɗauri da danko da zai iya riƙe bulo da bulo ko dutse da dutse to shi ne wasu in suka zo in sun rasa yadda za su fassara su su ce da siminti yi gara kakka wahalar da shi da shi siminti da ake siminti kowa ya san siminti tun da eh eh to amma ba shi ake nufi ba yana daga cikin fassara da abun da ya ka kawai in an zo a kalli wani abu kaza aljissu dutse ne kuma shi siminti ya yi dama dafafe ne shi kuma aljissu ba dafa shi ake ba kuma bai bayar da wannan ma'anar dole sai an ɗora shi ga wuta shi yasa ya ce maka almaɗabuhi shi yasa in ba a mai wannan ƙunan ba kana iya taimama da shi to siminti ba kaga kenan ba shi ake nufi ba in kuma ka ce a da siminti wanda an ka dahe to dama akwai simintin da ba da fafe ba siminti guda guda ne yayi eh eh mm mm mm chemical
sai a akwai wani dutse na nan shi ma ban su kan shi tsanin shi kuma babu shi ne sai a haɗa shi da wani haɗe-haɗe na kenan tsaye kamar abu biyu haka sai an ka ba su zahi sun ka shawara sun ka koni kwarai mm sannan an hike shi kama kama hori mm sai a aiki shi shi ma cikin za a sahi cikin kilankawa ne mm kogon na wanda zazawa wannan abu mm kona shi ya kona shi sosai mm sannan a amma sai sai an haɗa shi da wasu kenan yadda za a haɗa shi saboda ya bada abin da aka buƙata okay
amma yadda ka san karmata ko
na gani asibi
fari fari fari yake ne yadda farfara ce in an sami abubuwa sai ya koma wata kala
wannan kunar da za a yi mai ita ga sa yana koma wannan baki-baki Mm, a to bisa yadda ka yi ma'ana ma'ana tana iya ɗaukan haka Eh, illa in ka koma cikin alma'ajinmu na na larabci to yadda ka yi wannan bayanin su ba haka suke faɗa ba kawai abin da suke nunawa ah, shi aljissu kawai za su ce ma alhajar dutse ne amma ana gini da shi Eh, amma kuma sukan ambaci cewa shi ma akan ƙona shi ɗin kamar yadda ka yi bayani Eh, amma ba sa faɗan cewa za a iya haɗa shi. kila yana yiwa ci gaba ne aka samu ko don abin ya ƙara ƙarfi ko kuma wani dalili ko kuma wani dalili wannan ma ga duci aka ce mai Mm, to ai ba da amma kristan inda ya tabbata dutse ba matsala sai zan ma'anar da suke faɗa ta yi Eh, illa kamata ya yi kuskuren da za a gyara a ce dutsen da ake siminti da shi saboda yanzu da ka ce siminti to kaga kwakwalwar mutum ba ta kai zuwa ga wannan abin da ka ambata wannan da ake zuwa kasuwa a so cikin buhu shi za a abin nan Eh. to ba laifi ka ce dutsen da ake narkawa a- a mai sai siminti eh yawa tun da shi siminti ba zai zama simintin ba sai an hada wannan abin da ka ambata kaga kenan dutsen daban siminti daban yawa shi dutsen sanadari ne wanda daga reshe ne ake samun asalin shi simintin to kaga bai kamata a ce siminti kawai a yi shiru ba Eh, kamata ya a ce dutse yawwa to wannan shine yafi Allah ya samu dace
to kenan shi dutsen in ka haɗa dawa shi eh za ka taimama da abun kalaya sosai eh tunda asalin shi kaga yana nan yadda Allah ya halicce shi a
ko ba haka ba ba a yi masa wani abin nan ba dama da suka ce in an dahe shi ko an kona shi ba za a taya ba da shi ba saboda yanayinsa kaga ya riga ya canza ya tashi daga yadda aka san shi eh to sai ce nam idan suka wasu amma da faffar ƙasa suka wasu nam da faffar ƙasa suwa wasu haka suka wasu to ai ba ƙasa ba ne ƙasa daban dutse da ba ai ƙasa daban dutse da ba ai Hmm?
da wani ƙasa aka wasu har ƙasa da faffar ƙasa ta ai ba ƙasa ba ne shi du- dutse ne ai Eh, in kun koma kuka samu lisanul arab su al-muhkam na ibn sida to duk zaka ga in sun zo alhajar suke cewa wasu na karawa da alhajarul jiri Eh, suna fada sai ce wal hasiri haka ba a taimama da tabar- a tabarma Eh, ita ma ba a taimama da ita saboda ba ƙasa ba ce wal khashabi ko kuma wato itace eh, su ma ba a taimama a kansu ko da ko suna haɗe da ƙasa wal hashishi da haku- da haki wa nahawihi da abin da ya kama da wannan wa rukhisa amma an yi rangwame lil maridi ga wanda bai da lafiya fi ha'itil hajari ga gini wanda yake na dutse idan an yi katanga da dutse to shi marar lafiya zai iya taimama da wannan ginin ko da na dutse ne wa ko kuma gini wanda aka yi shi da laka kamar gina wadda aka yi ta da laka ta bulo ko kunku da sauransu to marar lafiya zai iya taimama amma da sharaɗi ya ce illam ya jid in bai samu munawilan gairahu wanda zai kawo masa wani ginin ba idan yana da wanda zai kawo mai turɗa shi marar lafiyan kenan to bai halatta ya taimama ga gini na dutse ko gini na laka ba bai halatta ba haka in yana da wanda zai kawo mai waɗancan abubuwan da suka gabata a baya to ba a taimama a kansu tunda gini yanzu sunansa daban to wa sunanuhu sunnonin taimama ta jiridu sa'idi sabunta ƙasa liyadaihi ga hannayensa ma'ana liyadaihi don ya shafi hannayensa tunda wancan bugu zai shafi fuska ne to a malikiya sun ce sunna ne ya sake wani shafan ƙasa domin ya shafi zira'insa wasu kuma sun ce ba sai ya sha dukkan su ma dai malikawan sun yi ittifaki ko bai shafi zira'in ba yayi kuma in yan wadatu da shafan ƙasa ko bugun ƙasa na farko yayi yayi saboda su hadisan da suka zo kan bugu na biyu da shafan zira'i akwai maganganu a kan ingancinsu wa masu ma bainal ku'aini da shafan abin da yake tsakanin wuyan hannaye walmir faƙaini da guwayu guda biyu na hannaye shi ne wanda muka yi bayani a kansa wattar tibu da jeranta shi shafan ka fara shafan fuska sannan hannu to sunna ne amma kuma in ka fara shafan hannu ka shafi fuskan taimaman ya yi kamar da dai an yi wannan bayani a alwala da ya gabata to ko taimama haka abin yake wa fada'iluhu mustahabbansa a tasmiyatu cewa yin bismillah farkon farawa mutum ya ce bismillah musahabbi ne kamar na alwallah dai wata ƙadimul yumna da gabatar da shafan hannun dama alal yusra akan hannun hagu shi ma musahabbi ne wata ƙadimu zahiri a zira'i ala batini haka da gabatar da shafan zira'i wato bayan zira'i akan cikinsa shi ma musahabbi ne ka fara shafan baya sannan ka shafi cikin hannu wa muƙaddamihi haka da fara shafan farkon hannun ko gabar da zai shafa alama akhirihi akan ta in hannu ne ka fara daga kan yatsu kenan sai ka yi gwiwa in fuska ce ka fara daga saman goshi sai ka yomi ka yi ƙasa eh to sabi ne amma da za ka saba kuma taimaman ya yi wani waƙi duhu ababen da ke walwala arwala kal wudu'i ababen da ke walwala ita taimama ɗin kal wudu'i kama abubuwan da ke walwala arwala ne a baya ambaci kaza da kaza da kaza yana walwala alwala to waɗannan abubuwan da duka ya ambata to a taimama ma haka abin yake babu canji shi yasa bai sake maimaita masu ba wala tusalla faridatani ba a sallatan farillai guda biyu bi tayammumin wahidin da taimama daya eh kuma malamai sun ce ko da ko sallolin nan sun yi tarayya a lokaci kai ko da jam'i ne za ka yi za ka yi jam'in azahar da la'asar ko magariba da isha'i to su a wurinsu ba za ka yi su da taimama ɗaya ba sai dai in kai ɗayan ka sallame to ka sake wata sabuwar taimama sannan ka yi mi nan ka yi taimama dalilin su kamar yadda muka sha faɗa sun ce saboda taimama ɗin ba ta ɗauki hadisi kuma kana sallame sallah to hadisin ya dawo ya dawo to kaga tun da ya dawo kamar yanzu ba ka da taimama kenan eh to shi yasa sai ka sake sai ka sake yin wata eh shi ma duk wannan ne babu wani ijtihadi ne dai na malamai da ake samu ba nassi ne zo ya ce a kowace sallar farilla kowace sallar farilla a yi mata ta ta taimama ba to shi yasa asali akan bar abu yadda yake sai an samu dalili sai an samu dalili wannan kuma shi ne ya fi sai an samu dalili waman tayammama li faridatin wanda ya yi taimama domin ya sallaci wata farilla jaza lahun nawafilu bada ya halatta yana filfilu da yawa amma ba da bayan ya kammala ita farillar yawwa don kai sallar isha misali ka sallame to ka iya tashi sai ka yi na filfilu ko wata sallah kamar azahar misali wa masul mushafi haka ya halatta ya shafi ƙur'ani ba komai kamin taimama ɗin ta walwale waɓawafu ya halatta ya ɗawafi ga ka'aba wattilawatu ya halatta ya tilawa ta alƙur'ani to amma da na filfilin da aka ce zai iya yi da shafar ƙur'ani da ɗawafi da karatun ƙur'ani dukkansu innawa zalika sharaɗi na farko in yayi niyya haka ma'ana da ya zo taimama sai ya ƙudurta cewa wannan taimama ɗin bayan ya kammala farilla zai yi nafila kaza ko zai yi ɗawafi ko zai yi karatun ƙur'ani ko zai yi kaza sharaɗi na farko kenan wata salat bis salati kuma ya sadar da taimaman nan da ita wannan sallar ta farilla ko kuma ta nafilat bai rarrabe tsakaninsu ba ma'ana yana gama farilla ɗin sai ya tashi zuwa nafila sharaɗi na uku walam ya kharuj alwaƙatu kuma lokacin ita wannan sallar bai fita ba to in waɗanda sharuɗa sun kammala to ya halatta ya yi nafila ba'adal farida ya halatta ya shafi ƙur'ani ya halatta ya shafi ɗawafi ya halatta kai ya yi ɗawafi ya halatta ya karatun ƙur'ani amma in lokacin wannan sallar ya fita to duk waɗanda abubuwa ba zai yi su da wannan taimama ba ina fatar an gane to kawai misali ya yi taimama ya yi sallar asuba eh to zai iya zama ya yi tilawa ƙur'ani zai iya ɗauka alƙur'ani muddin rana ba ta fito ba in kuma rana ta fito shi kenan eh taimabar ta yi mi ta walwale taimabar ta riga ta walwale wajaza ya halatta bi tayammumin nafilati da taimamar da aka yi nafila da ita kullu ma zukira ai duk abin da aka ambata a baya na shafan mushafi da ɗawafi da tilawa duk ya halatta illal faribata amma bai halatta ya farilla ba in ka yi taimama don ka yi nafila to bayan kammala nafilan nan ba za ka ce ka yi farilla da ita ba sai dai ita farilla ɗin ka yi mata tata taimama wannan ba duk ana magana ga wanda uzurin taimama ya kama ba ba kawai kana lafiyar ka lokaci ka yi ba kai sanyi haka ji wai ba za ka iya ba za ka iya alwala ba eh da akwai masu wannan da aka yi musu wa'azi aka ce to ba daidai ba ne to sai su ƙi yin sallah ɗin sai su bari sai sanyi ya rage rana ta fito sai su tashi su yi a rolla su yi sallah eh to kaga wannan duk bala'i ne canza ta yamma suke yi sai a zo a yi asuba da su da aka yi wa'azi aka ce ba daidai ba ne to shi sai sun ka daina zuwa asuba din sai su yi kwancinsu in rana ta fito aka fara zafi-zafi sannan sai su yi alwala wa man sallal isha'a wanda ya sallaci sallar isha'i bi tayammamin da wata taimama to kama ya tashi li shafi'i dan yayi shafa'i wal watri yayi watari ba da ha bayan isha'i din amma min gairi ta'khirin kai yayi jinkiri in yayi jinkiri to an samu matsala eh kare ce a to bari in je cikin gari in gama abin da nake in na dawo sannan sai in shafa'i da wuturi in kwanta bai ba dole haɗe su zai yi lokaci ɗaya. Wa man tayammama min janabatin duk wanda ya taimama saboda janaba da ta same shi ya rasa ruwa duk dalilin da zai sa ya yi amfani da ruwa ba bai same shi ba wato bai samu wannan damar ba sai zan taimama ta hau kansa to fala budda min niyyatiha ba makawa fa sai yayi niyyar janaban nan kar kawai ɗaya ya niyyar taimama in ya niyyar taimama kuma alhali janaba a jikinsa to taimama saba ta yawa kenan zai sa a ransa wato zai yi taimama don ta ɗauke masa don ta halatta masa abinda aka hana masa yi tunda asali kaga an hana mai yayi sallah tunda bai da tsalki to sai ya sa a ransa wannan taimama za ta halatta masa yin wannan abin eh to wannan shine niyyar zai yi amma kawai in yayi niyyar taimama ko yayi niyyar ɗauke hadasi a wurin su to taimama saba ta yi ba eh taimama saba ta yi ba to wannan shine ƙarshen wannan fasuli sai fasulin fil haidi sai wani sati sai mu yi shi eh eh ya halatta masu ganin ana iya mafarin labi ba su su ya halatta ko da taimaman nafila ce ka yi farilla da ita saboda su sun kalli cewa ai badali ce na alwala yanzu da alwala ce ka yi ka yi nafila kaga za ka iya za ka iya farilla da ita ko su a wurinsu ɗin sun yarda da haka dai ba irin alwalar da ba ba ta sallah ba da sauransu kama kawai dai ka yi alwala don dai kana son ka zauna cikin tsalki to a baliki a irin wannan alwala ba a ba a sallah farilla da ita eh in sallah ta zo sai ka sake yin wata eh ko kuma ka yi alwala don ka ɗomi mushafi sai lokacin sallah ya zo to sai ka sake alwala to su duk suna da wannan man sauran mazahi ba ba su da wannan inda kaya arwalla ta shari'a to shi kenan komai za ka iya yi to haka ita ma in taimama din ita ma ka yi ita ma duk abin da ya kamata ka yi da waccan alwallar da ka yi za ka iya yi su suna ganin babu dalilin rarrabewa alaikum assalam kamar yadda malam yake ta kawo na gaya da akhirin maganar babu jinkiri kamar ga bayanin da aka yi na farko zai halatta mutum ya yi shemama daga gida ya ce zai na masallacin kamsulawa ko juma'a eh in masallacin kusa yake babu laifi Eh, amma in nesa yake ta yadda za a ce alwala ce ya yi kamin ya kai masallacin gabansa sun bushe to bai halatta ba a wurinsu sai in ya zo masallacin sai ya sake sabuwa Eh, sun kaddara ah, jinkiri mai tsawo da bushewar gabai misali da a ce misali alwallahi sai ya fita kamin ya kai masallacin duk gabansa sun bushe to a wurinsu sai ya sake taimama Eh, amma in kusa ne ba laifi Eh, zai iya yin taimama a gida in ya zo sai ya busa Wannan sai magana mai janaba da zai taimama Mm.
da kuma da yake akwai manganun alayyar junubi da kolin masjid haka Mm.
sai ya shiga masallaci cikin sahu ya haɗa sahu da mutane koma ya ba su sallah sosai ai mun yi shi a baya mun an yi wannan karatun a baya ai an ka halatta mai iya yin sallah bale ai sallah ita ce aka baro ai eh a to ai sallah ita ce ai ba kafa ba cin baya eh sallah ai aka baro tunda ita kai tsaye kana ganawa ne da Allah to shi ko masallaci wurin da za ka yi ganawa ne an samar da shi ne don ganawar to kayi abin da yake shi ne don don gina masallacin amma kuma ba za ka zo masallaci me aka yi ana rashin fahimta ne rashin fahimta ne kawai Eh, abin da aka hana almukusufi shi mun kai a baya zama a cikin masallaci kawai ka zauna don istiraha ko wani abu ko don bacci kuma kana da janaba nan shi aka hana eh amma sallah ai shari'a ta ce kai Ah, to dama ai shari'a ta san masallaci ake sallah ai kuma ta ce kai aro- kai taimama din kuma ka je kai sallah to ina za ka yi ta kan hanya kaga a masallaci eh wannan don rashin fahimta ne ya yi taimama sato sai ya shigo masallaci an sallame sallah sai ya fita shikenan sai je ya nemi ruwa ya wanka ba zai ce kuma an gama sallah ya zauna yana hira ba kuma alhali ya san yana da janaba Eh? ba zai yi haka ba sallah an ka ba shi dama kuma yana sallame sallah to kaga su malika wurinsu to kaga hadasin ya dawo to mai hadasi kuma baya zama masallaci eh To subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh